يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته في يومكم وليلتكم واعلموا أنه محاسبكم على أعمالكم وسيجازيكم عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عليه عباد الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب أيها الكرام أيها الإخوة المصلون كنا على مقربة من موسم من مواسيم الإسلام المباركة كنا على أبواب ذو القعدة فيها أيام عشر التي أقسم الله بها في كتابه العزيز وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها من خير أيامنا والعمل فيه أفضل من غيره عباد الله من بين تلك العشر أي الأيام العشر من ذو الحجة عبادة نقوم بها عاما بعد عام موسم يتجدد موسم الأضحية التي قال العلماء عنها أنها سنة مؤكدة وطاعة معتبرة وأمل أحب إلى الله في يوم النهر هي إراقة الدم أو هو إراقة الدم عباد الله نصلي على القائل عن هذه المناسبة المباركة أنها سنة أبيكم إبراهيم وقال أن أجرها بكل عشعرة حسنة وبكل شعرة من الصوف حسنة عباد الله وهذا الحديث الذي أوردته آنفا حديثا صحيحا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد عباد الله الأضحية كما أسلفنا سنة مؤكدة وعبادة مباركة وهي لازمة على من قدر عليها ويكره تركها لمن قدر عليها الذي ملك من الأنعام أو ملك مالا يشتري بها الأضحية فكرام أو فمكروه عليه تركها عباد الله هذه الإبادة التي تعودناها ونقوم بها عاما بعد عام وسنة بعد سنة لها آداب ولها شروط ولنا بنسبة لها تنبيهات عباد الله أن هذه العبادة من قدر عليها وملكها الأفضل أن يذبحها بنفسه والأضحية في ذلك اليوم أفضل من التصدق بثمنها واعلموا عباد الله أن الشاة الواحدة تكفي عن واحد والبدنة والبقرة تكفي وتجزئ عن سبعة ثم عباد الله اعلموا أنها شروط الشرط الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو خمس سنين للإبل وسنتان في البقر وسنة كاملة في المعز وستة أشهر في الضأن والشرط الثاني عباد الله أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي نهى عنها الشرع ونبه عليها العلماء وهي أربعة عيوب الأرجاء أي لمن أراد وقدر على الأضحية فلا ينبغي ولا يجوز له أن يضحي بالأرجاء التي لا تعانق الصحيحة في المشي أي التي تترك وراء أصحابها إذا كان المشي طويلا والمريضة البين مرضها والأوراق التي أو البين عورها والأجفى وهي التي لا مخ فيها المسمى بالهزيلة عباد الله والشرط الثالث المتعلق بالأضحية أن تقع الأضحية في الوقت المحدد التي حددها الشرع تبارك وتعالى أو الشارع تبارك وتعالى وهو الفراغ من صلاة العيد وينتهي هذا الوقت بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد فصارت الأيام عن أربعة عباد الله هذه الشروط المعتبرة في الأضحية لمن أراد أن يضحي فليأخذها بالحسبان ومن آدابها عباد الله أن يقوم بذبحها صاحبها الأفضل أن يقوم بذبحها صاحبها إن قدر على الذبح وأن يكون رب البيت هو الذي يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كما هو الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته عباد الله هذه بعض الآثار وهذه بعض الشروط وهذه بعض الفضائل التي تتعلق بالأضحية التي سنستقبلها في أيام مقبلة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي كما يدعك أهدب اللاربسي mun ɗan jingine maudu'in da muke magana a kan shi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ambatansu matsayinsu darajojinsu da gudunmawar da suka ba mu addinin musulunci muna tattaunawa ne dangane da lokacin da muke fuskanta mausim wani lokaci na ibada daga cikin mawasim na ibadu na addinin musulunci shine lokacin lahiya da kuma kwanaki goma na watan zulhijja wanda malamai sun yi ittifaki a bisa faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne kwanaki ko yini da ayyukan alkhairi ya fi daraja ya fi lada ya fi kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a cikin shi kuma kasan shi ne kaɗai yini guda goma da ake iya haɗa ayyukan musulunci kakaf a cikinsu in ban da cikinsu ba waɗansu kwanaki da rukunan musulunci suke haɗuwa a cikinsu sai a cikin waɗannan kwanaki guda goma wannan ibada ita ce ibada ta layya wadda muka zaɓi mu tattauna a kanta don mu tunasar da kanmu dangane da waɗansu sharuɗanta falalolinta da kuma wasu jan hankali da muke da akwai dangane da ita wannan ibada ta layya ita dai sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin annabawa ta samo asali tun daga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa an sahabban shi wannan sunnar babanku ce annabi Ibrahim shi kuma ya fara tun da mafalki da yayi zai yanka annabi Ismail ya bahi labarin ya gani a mafalki yana dan kan kadan shi inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin har zuwa dai karshen kissa din Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim lokacin da kowa ya sallama ya yadda ya karbi dokokin ubangiji dan bai ja ba mahaifin bai ja ba sai ya ce sai muka fanshi yaron da wani abin yanka mai daraja mai alfarma wannan rana din a duk lokacin da ta maimaitu Allah sai ya dora wa masu imani yin wannan ibada ta layyadin Allah madaukakin sarki ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka a wannan rana din ka soke abinda Allah ya hore ma ko ka yanka abinda Allah ya hore ma na dabbobin da ake layya da su da aka yi ce wannan sunna ce ta babanku annabi Ibrahim dangane da ladanta yace abinda mutum zai yanka na dabba kowane gashi akwai kyakkyawan aiki da Allah zai ba wa mai aiki da shi idan kuma dabbar mai suf ce gashi na suf wannan shi wul kenan ko to kowane gashi kwaya ɗaya shi ma a jikinsa akwai lada Allah maɗaukakin sarki ya tararawa mai wannan layya ɗin da haka ibada ce mai ɗimbin lada ibada ce mai matuƙar muhimmanci duk wanda ke da iko yake da hali to kusan wajibi ne ya yanka wannan ibada ta layya ɗin in dai kana da hali kana da iko hali kana da dabbobi ko kana da kuɗin da za ka fidda a ajihunka wajibi ne ka saya malamai suka ce makaruhi ne mutum yana da dama yana da hali ya ƙi yanka ta wani makaruhi ne da kuma za a samu ragon da za a yanka na dubu ɗari sai mutum ya ɗauki dubu ɗari a wannan ranar a saboda bai da aure ko saboda bai da mata ko saboda ɓata lokaci ne yankawa da feɗawa sai ya rabarwa mabukata wannan dubu ɗarin wannan sadakar dubu ɗari ba ta kai darajar ya sai abin yankan ya yanka a wannan rana ɗin ba babu abin da Allah yake so a wannan ranar irin a rinka zubar da waɗannan jini ɗin amma ya zamanto da ikhlasi la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum amma musa a rai shi fa wannan jinin ba abin da Allah zai yi da shi wannan naman ba abin da Allah zai yi da shi abin da yake da bukata menene a zuciyarka ka yadda ibada ce da Allah ya wajabta ka yadda za ka yi ta don neman yadda Allah ne da neman kusancin shi ka yadda kana yin ta ne don Allah ya ce ai wannan kadai shine abin da ake da bukata ikhlasi a cikin ibadunmu na layya watakila a cikin tambihunmu wannan ikhlasin shi muka rasa a ibadoji da muke aikatawa na layya duk wanda zai yi layya ‘yan uwa musulmi su kiyaye layya tana da sharuɗa manya guda uku mu galibi mukan ambace su a idi amma lokacin da zaka ambata wani ya sayo abin layyar shi wani ma bai ma zo idin ba wani kuma lokacin da ake bayani bai ma ji abin da ake faɗa ba da haka yanzu duk wanda zai tanadi abin layya duk da an faɗa shekara da shekaru muna sake tunasar da su akwai sharuɗa guda uku sharaɗi na farko masu yanka raƙumi mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne har zuwa bakwai lalle su tabbatar wannan raƙumin ko raƙumar ta cika shekaru guda biyar kuma su ɗin su ne suke haɗuwa su sai raƙumi ɗin sai su yanka kayansu waɗansu sukan yi kuskure ɗan kwangila yakan soyo raƙumi sai ce kai kawo kaza kai kawo kaza kai kawo kaza he yanka ya raba nama ya ba wana nasa ya ba wana nasa kamar watan da ba haka ake yi ba ku ɗin ku ne za ku haɗa kuɗinku ku ɗin ku za ku sai kayanku wannan dabbar mallakar ku ce ku za ku yanka ku sarrafa ku kasa ta yadda kuke so wannan ruwanku ne in kun yi watanda watanda kuka yi idan kun yi laye-laye kuka yi ko da adadin adadi iri guda ɗaya ne da haka ku sai dabbar ku ku yanka kayanku ku fasalta ta da kanku ku biya mai fiɗa ku biya mai rabo ku biya mai sara ba wanda yake da haƙƙi a ciki sai ku sai kuma wanda kuka bawa a cikin ihsani da ake na naman layya haka ake a saniya haka ake yi a raƙumi ‘yan uwa ya kamata mu kiyaye wannan waɗanda za su yanka saniya ko su yanka ɗan maraƙi lalle wannan maraƙin kada ya gaza da shekaru guda biyu ma'ana ya cika shekara biyu ya hau ta uku ko da da kwana ɗaya ne wannan ya inganta a yanka shi amma idan bai hau shekara ta uku ba ko da da kwana ɗaya ne shine abin da malamai suke cewa ya cika shekara biyu cicif yana da kwanaki na shekara watannin musulunci watakil ɗari uku da hamsin da hudu a samu sau biyu ɗari uku da hamsin da hudu ko ɗari uku da hamsin da biyar shekara ta uku ya shige ta da kwana ɗaya wannan ya inganta a yanka shi shi ma ana masa irin abin da ake yi marakumi idan kuma ɗan akuya mutum zai yanka ko akuya to ya zamanto ta cika shekara guda cicif an haife ta a ranar da aka yi layya ta waccan shekarar da ta shuɗe idan shekara ta dawo irin ranar da ake layya ba tana da shekara guda ciccin ba to ba za a yanka ta ba sai dai a jira washe gari tun da hima ranakun layya ne yanzu ta ɗora da kwana ɗaya sai a yanka ta a wannan rana ɗin ya inganta wanda za su yanka rago ko su yanka tunkiya ana yanka wacce take da wata shida wannan ana karɓa ragon da ya shekara shida ko tunkiyar da ta shekara shida musamman wacce ta samu lafiyayyen kiwo wannan su ne abin da ake la'akari da shi a cikin dabbobi shekara biyar shekara biyu shekara ɗaya watanni guda shida sharaɗi na biyu kuma duk dabbar da za a yanka ya zama to lafiyayya ce yan uwa ana suna kiyayewa matuƙa da gaske ana zaɓar mai maiko ana zaɓar lafiyayya ana zaɓar mai wasu siffofi da suka fi kama da siffofin ragunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka amma manyan aibu guda hudu da ake so a kiyaye alayya shine kar ya zamanto wadda zaka yanka din ya zamanto gurguwa ce ko kanjamammiya ce kamar tana da ciwon kanjamau idan dabbobi suna tafiya sai sun yi nisa ita kuma a ganta caro caro caro tana biyo a baya irin wannan dabbar ba a yanka ta wataƙil idan ma ka yanka wani ko sadakan naman ka bashi in ya san ita ce baya saya wani idan ya ga an yanka irin wannan dabbar an kai ta mahauta to a ran yana haƙura da cin nama to irin wannan dabbar ba a yanka ta alayya sannan ba a yanka duk dabbar da take da kowace irin jinya in dai jinya ce an gani ana gani an san jinya ce wataƙil bakinta bai da kyan gani wataƙil harshenta bai da kyan gani wataƙil idaninta ya bulluto wataƙil wani ƙurji wataƙil tsutsotsi suna bin wata gaba a cikin jikinta in dai akwai kowane irin ciwo ne ba a cin wannan lama so ake lokacin da ake jin naman layya a ji akwai natsuwa akwai kwanciyar hankali baki kawai daɗi yake ɗanɗanawa bai jin ƙarni bai jin wari bai jin tashin hankali bai jin tashin zuciya haka nan kuma ba a yanka mai ido ɗaya in dai ta zo da tsautsayi ta soke a bihiya ko an harbe ta ko an jube ta ko an doke ta idan ya tsiyaye wannan sai dai a yi wasu bukatu amma dai a yanka alayya ba a yanka ta haka nan kuma ba a yanka dabbar da take Allah ajifa ita ce kanjamammiya wacce ba ta da maiko in ka dirza ka ji kwaras kwaras kwaras sai kasusuwa a jikinta wasu dabbobin ana iya kirga kasusuwan kirjinsu to irin waɗannan dabbobin ba a yanka su alayya da haka malamai suka ce duk dabbar da ta fi cika tafi kamala tafi kwarjini irin wannan dabbobin su ake saya a yanka alayya sharaɗi na uku ana lura da lokaci ba a yanka layya har sai a bayan limami ya gama hudu ba a sallar idi ya sako daga idi daga wannan lokacin ne ake fara yankan layya har kuma zuwa kwanaki uku da za su biyo ukun na ƙarshe har zuwa rana ta fada ana yankan layya da haka kwanaki guda hudu kenan ake layya akwai yawmun nahar akwai kuma ayyamu tashrif ranar goma ga wata ranar sha ɗaya ranar sha biyu ranar sha uku sha uku har rana ta fada ana yankan layya da haka mutane suna da dama a cikin kwanaki hudu su yanka abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore musu na layya mafi falala ‘yan uwa a ayyukan layya shine shi mai yankan shi kaɗai ya yanka ta da hannunsa idan yana da dama in na ce shi kaɗai fa bayanan nufi ya ɗaure ta da kansa ya take ta da kansa ya sa wuƙa ba haka nake nufi ba shi ɗin ya karɓi wuƙa a dandan nema shi ya ɗora ya yanka kuma so ake mai gida ya yanka ma iyalan gidansa wannan ita ce a sunna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi shati anhu wa an ahli baitihi mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yankawa kansa layya kuma shi yake yankawa iyalan gidan shi wannan hadisi din yana daga cikin wata fatawa da Ibn Usaimin ya bada wanda daga cikin tambihin da nake so in mana alayya wani lokacin idan an je gidaje sai ka ga abin da ake yankawa na dabbobi yawan ya yi yawa matuka da gaske wani ƙil idan da yara goma a gidan sai ka tar da kowane yaro da abin layyar shi idan da mata a gidan kowace mata akwai abin layyarta a ciki sannan shi mai gidan da abin layyar shi wataƙil tambihi ɗin da kuma kallon yanayin da muke ciki wataƙil hisa na zaɓi in mana waɗannan tambihat ɗin galibi fa a sunna wannan abin yankan kwaya ɗaya shi aka fi bukata a cikin gidaje sau ɗaya ne idan ban manta ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanka dabbobi guda biyu ɗayan ya ce nashi da iyalan gidan shi ɗaya kuma ya ce na al'umma shi ne duk wanda bai samu yanka ba tun daga wannan ranar har Allah ya tahi alkiyama ya shiga cikin yankan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don haka abin da ya fi kusa da sunna abinda kuma zai fi sassauta mana wata ƙirraɗaɗin da muke ciki mutane su budda yawan almubazzaranci da gaba ko da gasa a ayyukan layya madadin a yanka dabba goma a gida ɗaya ko takwas ko biyar ko bakwai mu dawo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu dabba ƙwaya ɗaya a yanka a gidan a yanka a ci a yi sadaka wannan ya fi alkhairi ya fi kuma da musassauta wa junanmu kuma sannan akwai tashin hankali mutum ya yanka dabba biyar hi kadai amma duka zagagin unguwar shi ba wanda yanka akwai abin damuwa akwai abin tashin hankali a ciki sannan kuma buƙatar da muke da akwai ta dabbobin da za mu yanka wataƙil tana daga cikin abin da ya sa dabbobin ba sa ba da irin kuɗin da suke da akwai an ce a wannan shekara ana tallar ragon miliyan uku ana tallar ragon miliyan biyu ana tallar ragon naira miliyan ɗaya ana targullar ragon naira ɗari biyar don Allah wane irin mahauci ne wace irin hikima zai wace irin fasaha zai yi a bahi naman ya falle ya haɗa waɗannan kuɗaɗen ba zai haɗa su ba idan kuma dan lada ake yi ba wai dan riya ba ba dan a birge ba ba dan a cewa na ya sai kaza ba to ai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah bai sai ragon da ya fi na kowa tsada ba amma dai ya sai lafiyayyen rago ya sai amintaccen rago ya kuma sai ragon da yake da daraja da kima amma babu alfaharin hinin ragon da ya fi kowanne tsada a kasuwa mu muna da hauka da rashin hankalin cewa muka je kasuwa ragon da ya fi kowanne tsada kowa ya tsorata shi za a siyo a ce wanahi ya sai ragon da ya fi kowanne tsada a kasuwar mai gatari ko a kasuwar gujingu wata ƙil'in surul ikhlas da ake nema ikhlasi da yin dan Allah wataƙil tun a lokacin muke barin wannan abin ikhlasin cikin abin da za mu yanka babban dalilin da ya sa nake wannan magana ɗin ɗan uwa mai wadata ne mai yalar abin hannun shi ne likita ne ma sai ya bugo min waya yake cewa wai malam ba zai sa a yi wa mutane tambihi ba ya ce ni na yi la'akari fa a kwanaki a shekaru baya duk wadatar gidaje galibi dabbobi ɗaiɗai ake yankawa a waɗannan gidaje ɗin kuma za ka tadda albarkar naman yana daɗewa fiye da dabbobin da ake yankawa a gidaje da yawa a wannan lokaci ɗin anya ba wannan riyar bace da rahin yi don Allah ta sa Allah ya cire mana albarka a cikin nama kuma wata ya cire albarkar ladan da za mu samu da haka kusa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle yan uwa mu cire riya mu yi domin Allah madaukakin sarki babu laifi idan an yanka sama da ɗaya a cikin gida amma ya zamanto menene hadafi da dalilin da yasa kuma ya zamanto amincewa da neman yardar Allah madaukakin sarki ce kadai ta sa kuma da zamu takaito da haka din wata kil siyasa ce ta dan lokaci waɗannan ragunan da aka dora musu buri watakilda mutane za su samu sassauci akan abin da ake yinka su ɗin kwanaki tara ko bakwai da suka wuce mun sai nama a wajen wani mahauci sai yake cewa wani ne ya sai ragon naira dubu ɗari biyu da sittin zai yi laye da shi sai larura ta samu ragon sai ya sayi dubu ɗari da hamsin wanda ya sai ragon layar ya yi asarar dubu ɗari da goma sai ce ni kuma malam nama rantsuwa da Allah idan wannan naman ya kare ba wata tangarda da ta shigo daga yanzu da muke magana har ya kare ya ce na rantse da Allah naira dubu goma zan faɗi kaga kenan mahaucin da yake yin yake sarrafa nama ya sai ragon da aka saya dubu ɗari biyu da sittin ya saye shi dubu ɗari da hamsin kuma zai faɗi dubu ɗari da goma ashe waɗannan kuɗaɗen da ake zubawa ana sa su ne kawai saboda muna da bukata a irin waɗannan lokuta mu kuma ɗabi'armu watakil musulmi watakil hausawa watakil 'yan arewa watakil ban sani ba duk duniya ce lokacin da 'yan uwa suke da bukatuwa zuwa ga abu lokacin muke matse junanmu mu tatse arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu in azumi ya zo saboda ana kunu hatsi ya yi tsada saboda ana shan siga siga ya yi tsada talaibar ya tahi tiyara ta tashi komai ya miƙe ya yi tsada in ana gobe za a yi fidda kai hatsi ya yi gwamnan zashin zabi a neme shi a kasuwa a rasa saboda muna amfani da bukatunmu ba darajar abin da muke da akwai a hannu ba da haka wani lokacin idan al'umma sun rage wa kasuwa nauyi ana samun sassauci a cikin rayuwa kuma idan mun gamsu cewa yanka dabba ɗaya a gida tana ma ɗaya daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da damuwar lalle kowace mata sai sun yanka mata kowane yaro sai sun yanka masa watakil wannan zai iya ba su sassauci su ga cewa akwai mafita a cikin addinin musulunci shine kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu na zo muku da addini wanda yake akwai sassauci akwai yalwa a cikin shi waɗansu bayanan idan ba a yi su akan mumbari ba ba a yi su akan majalis ba babu inda ‘yan uwa za su je su nemo sassauci su sama kansu. Tambaya ta gaba da aka wa Ibn al-Usaimin ya halatta mutum ya ci bashi ya yanka layya? Ya ce bashin zai iya zamantowa kala biyu, musamman ma'aikatan gwamnati, da idan an yi albashi za su samu rarar kuɗin da ta kai su sai dabbar layya, kuma babu takura, babu tashin hankali. Ranar layyar albahi bai zo ba, amma wata bayan layyar da ‘yan kwanaki kalilan za su samu abin da za su biya bashi a ruwan sanyi wannan babu laifi su yi bahi su sai abin layya ya ce amma duk wanda bai da tabbacin ina zai biya bashi idan ya ci ko idan ya biya bashin zai tozarta zai wulakanta ko za a ke zagaye-zagaye da shi ana akara mukalla kana zagayewa kuɗina kana ba a samu ba kuɗina kana an yi ba a yi alad ba kuɗina kana albahi an makale kana ƙarya waɗannan haramun ne baya halatta su ci bahi su yanka layya don haka idan ulan lokacin ibadar yayi ya zamanto ikhlasin wannan dahidan Allah shine fa abin da muka sa a gabanmu akwai hali sunna ce muakkada babu hali babu wanda ya wajabta maka lalle sai kayanka wannan layya din fattaqullaha mastata'tum lalle kuwa Allah biyayya ku ji tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon halin da za ku iya kuma irin makamancin ranar maganar tun ajiya na faro ta daga makarantar mata na gaya musu cewa mazajen ku za mu ziga su akan mumbari duk wanda bai da hali kar ya ranci duk wanda bai da dama kar ya ci bahi wanda yake da akwai kar ya yi badangarci dan ya burge mutanen unguwarsu a ce ya yanka abin da ya fi na kowa kar ya yi ya yi abin da ya fi kusanci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibadallah ya kulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la danan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hadatha min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin allahumma aminna fi awtanina allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله